أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci da za mu gabatar da daura ta turar da malumanmu na makarantar darul furqan da ke reshen damaturu wanda kuma wannan daura tana kunshi ne da littattafan da muka mayar da su mukarrari waɗanda ake karantarwa yara ranar alhamis a sabon tsari da muka kawo wanda a jerin waɗannan littattafai za mu fara da littafin mubadi ilmi tafawu wanda farko za mu fassara yadda ake bukata malamai su karantar da yara a takaice daga bisani darasin da yake da bukatar bayani bayan mun fassara fassara takaitacciya sai mu bayani daga baya kamar yadda kuke gani dai a rubuce sunan wannan littafin shine mubadi ilmi tafawo abinda ake nufi da mabadi shine mafari abubuwa na farko-farko da ake bukata mutum ya sani domin haka ne za ka ga akwai mabadi ilmi tawfiq akwai mabadi ilmi fiqh za ka ga dai kowanne fanni yana da abubuwa na farko-farko a matsayi na nazari ko kuma matsayi na firamare wanda ake son mutum ya sani ya buɗe ido da shi gabanin a ce an fadada mishi da ilimin wannan babin مقرب مدارس دار الفقهان ومدارس الزوايا التيجانية والصوفية مناسو ونن بتاتي يزمن تو مقررين لما كرنتون دار الفقهان أقول ناسكي كما مكرنتون زاويوين نا تيجانية hususan da kuma zawiyoyin sufaye a ko'ina domin jikin matsalolin da ake fuskanta a yau da sunan sufanci ko kuma da sunan tsarika yana biyo bayan rashin karantar da yara da muridai ainihin abin da tasawufin yake nufi da abin da tsarika take nufi to amma bi iznillahi ta'ala da shawarwarin mutane to muka ci gaba da wallafa littattafai a jerin wannan littafi domin fahimtar da yan uwa me ake nufi ta tsawo kuma me ake nufi da kuma sufanci a yau dai ranar biyar ne ga watan zulhijja hijira ta ma'aiki a dai salatu da salam shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim bismillahi da sunan allah ar-rahmani ne yawan rahama ar-rahimi mai yawan jin kai alhamdulillah ta'ala godiya ta tabbata ga Allah madaukaki wa salatu wa salamu kira da aminci ala khair bariya ta tabbata a bisa mafificin halittu wa ba'd bayan haka fa hadha huwa kitabu mabadi ilmi tasawuf wannan shine littafin da ake kiran shi mabadi ilmi tasawuf الذي أشرت إليه وانت مينوني زوا قريشي في مقدمة المجلد الأول a mukaddimar majalladi na farko min kitabina daga littafinmu mai suna a sufiyatu dinin wa daula a niktar hamidu cewa ya bukace ya bukata a guna ta alifahu wallafa shi ala tariqi su'ali wal jawab ta hanyar tambaya da ansawa sahibuna abokinmu rafiquna sahih abokin tafiyar wanda ya riga mu zuwa gidan dai gaskiya shine Muhammad ibn Sulaiman ibn Umar al-Ma'ruf bi Jaisau shine Muhammad dan Sulaiman dan Umar wanda aka fi sani da suna Jaisau wanda shine ya nema a wallafa wannan littafi mukarraran bi jami'i madaris al-jawaya tijaniyya wa sufiyyati umuman don ya zamo mukarrari na dukkan makarantun zawiyoyin tijaniya da sufaye gaba ɗaya wa madari tidari furqani wa furu'iha khususan gyara nan khususan da makarantun daru furqan da resunanta khususan a keɓe wallaha as'ala Allah kaɗai nake roka nake roka an yassura lahu ya gafarta mishi wa liwalidayhi da iyayen shi wa an yanfa'a bihi lil muslimina anan ma kun shi ya amfani musulmai da shi ammatan gaba daya inda hu adama ya sha'u kabir shi Allah akan abin da ya so mai iko ne wa bil ijabati jadir shi ne ya cancanta da an sawa المشرف العام أيوب الكرمساني بالحجة شكرا تدبو إيه لكي خبرة ثلاثين دشدة الفصل الأول فصلي نفرق تعريف التصوف سنر التصوف سنسنشي ودليله لدليل ساء وحكمه لحكم ساء wa aqwalul ulama fihi da maganganun malamai akai الدرس الأول درس نفرقه تعريف التصوف سنرجع سوفنشي لغة أصل يارن لاربشي وشرعا لكم أصل شريعة ما هو التصوف لغة منين سوفنشي اللغة أيارن لاربشي جواب أمسى التصوف لغة صوفنشي أيار الداربشي من الصوفي أن توكوني لغا كلمة صوف أو من الصفوة وكما أن توكون لغا كلمة الصفوة أو من الصفة وكما أن توكون لغا كلمة الصفة سؤال تنبيع ما معنى التصوف ما معنى الصوف me ake nufi da ma'anar suf jawab an sa a sufu abinda ake nufi da su kuwa sha'ar shati shine gashin akuya kila asufiya an ce wa sufaye asufiya lishtiharihim saboda shahararsu jilibasi sufi da sanya tufafi na su tawazu'an saboda tawazu'i wa zuhudan saboda zuhudu su'al tambaya ma ma'anar safwa menene ma'anar safwa jawab amsa ma'anar safwa ma'anar safwa annaqa'u min al-kadari tsabtata daga datti kila asufiya an ce wa sufaye asufiya ne da kaunihin safwatal khalfi saboda kasance wasu zababbun halitta ai muftaruhum zababbun su halitta su'al tambaya ma ma'ana sufa menene ma'anar sufa jawab amsa as-sufatu ma'anar sufa مكان خاص ولوجهني في بنتشي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صلى الله عليه وسلم ألا إلى أن شي su tabbata a gare shi yajtami'u ahlu suffati fihi ahlu suffa suke taruwa a ciki kila sai aka ce wa sufaye a sufiya au sufiya a sufiya au sufiya bi nisbatihim saboda dangantakansu bi ahli suffa ga wa- ga ahli suffa سؤال تنبيه ما هو التصوف شرعا منين سوفنشي الشريعة واصطلاحا دكوم الاصطلاح المعلمين جواب أمسى التصوف شرعا سوفنشي الشريعة واصطلاحا اصطلاح المعلمين لاصطلاح المعلمين علم تزكية النفس ilimin tsarkaka rai wata jirihi lillahi da komawa ga Allah wahadahu shi kadai an tsarikin ubudiyya ta hanyar tsantsar bauta su'al tambaya ma ma'ana tafkiyatin nafsi menene ma'anar tsarkaka rai جواب أمسى معنى تزكية النفس معنى ترك كري تطهير القلب ترك الزوجية من أمراضه لك تشوتك سؤال تنبيع اذكر لنا شيئا من أمراض القلب كأن بتامنا ونعبو لك تشوتك زوجية جواب أمسى ومن أمراض القلب yana daga cikin cututtukan zuciya alkibru girman kai wal'ujubu da ji da kai walhasadu da hasada warriya'u da riya walbukulu da rowa walhawa da son zuciya hukubbul mali da son hukubbul mali da son yabo wa bugutu zanni da kin kushewa وحب الرياسة لسن شوغبنشي وحب المال لسن كدي وبغض المسلم لكن مسلمي واشتغال المرء لشغلت المتن بعيوب الناس da aibubukan mutane an uyubi nafsi daga aibubukan kansa wa gairu zalika da wani haka su'al tambaya ما معنى التجريد لله وحده لأجل نفدا التجريد لله وحده جواب أنت معنى التجريد لله وحده معنى كما وقع الله شكدي ترك كل ما سوى الله تعالى بل الدول أبن دبا الله مدوكتي بني واللجوء إلى الله وحده da komawa ko fakewa zuwa ga Allah shi kadai fi hali da khawfi a halin tsoro au fi halin raja'i ko a halin tsammanin wani abu su'al tambaya ma ma'anar ubudiyya me ake nufi da kalmar al'ubudiyya jawab an al'ubudiyya kalmar ubudiyya al'ubudiyya shi an ta'abuda Allah ta'ala mukhlisan ita ce ka bauta wa Allah maɗaukaki kana mai ikhlasi bil jawarihi wal qalbi ma'an da gabobi da zuciya gaba daya la bil jawarihi wahdaha ba da gabobi kadai ba wa bil fara'id wal nawafil ma'an da farallai da nafil gaba daya لا بالفرائض وحدها بعد فرلي كديبا سؤال تنبيا ما أساس التصوف منين جنشك صوفنشي جواب أنسى أسس التصوف أن أسس صوفنشي على تقوى الله عز وجل أكن صورا الله wanda ya girmama wanda ya ɗaukaka في السر والعلانية أهل السر, أهل السر والعلانية دبيجني wa fil yusri cikin sauki wal usri da kunci su'al tambaya ma iya taqwa ne ce ce taqwa jawab ansa at-taqwa taqwa hiya tinabul muharramat ita ce nisantan abubuwan da Allah ya haramta wal makruhat da abubuwa makruhai wa imtisalul wajibati da aikata wajibabbu wal mustahabbat da kuma musahabai ala sawa a daidai kada sallallahu alaihi wasallama mai tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah haisu ma kunta a jikin da kake wa atiji sayyi'ata alhasanata ka biyar da kyakkyawa bayan mummuna tamfuha ita kyakkyawar za ta shafi mummunar wa khaliqin nasa ka yi mu'amala da mutane bi khuluqin hasanin da hali mai kyau rawahu bazzar bazzar ne ya rawaito su'al tambaya man huwa sufi wane ne sufi jawab ansa as-sufi sufi huwa shine man tana bal muharramat wanda ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta wa fa'alar wajiba ya aikata abubuwan da Allah ya wajabta wa shagala bin nawafili ya shagalta kansa da nafilfili wa taqalla an al-khala'i wa taqalla an al-akhlaq al-dhalima yayi watsi da halaye munana wa tahalla bil akhlaq al-hamida yayi ado da halaye kyawawa abin yabo waktafa athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yaji gurajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yaji sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama su'al tambaya wa haddi sufi asma'u ukra shin sufi yana da wasu sunaye daban da wannan suna جواب أنسى نعم إيه يقال للصوفي أيضا أنا جاي والصوفي كما زاهد وفقير وعارف وموسم وصوفي ولن نسونا يبقى إيه أنا جاي وصوفي bayanin su zai zo dalla dalla cikin wannan littafi wannan shi ne darasi na farko a wannan littafi a cikin wannan darasi abin da yake bukatan bayani shine kalima ta kalima ta annafsu idan aka ce annafsu jikin dan adam yana akwai abubuwa da dama aka ce annafsu shine matattaran sharri matattaran sharri in kuma aka ce alkalbu kuma shine matattaran ilimi inda ilimi da alkhairi yake tattaruwa sannan idan kuma aka ce al'akulu kuma matattaran tamizi inda za ka gano abin da daidai da kuma ba daidai ba abubuwa da yawa ne a jikin dan adam in aka ce annafsu shine duk lokacin da ka ji umarni na mummunan abu ya fito a zuciyarka ko kuma ka ji wani aikin alkhairi ne za ka aikata ka ji an hana ka to wannan duk aikin nafsu ne to shi wannan nafsu koyaushe shi yana tare da abubuwa na hutu abubuwa masu jin da na jin daɗi da hutawa domin haka ne shi da shi da kalbu din ba ta shi duk abin da nafsu yake so kalbu baya so duk abin da kalbu yake so nafsu baya so saboda haka nafsu da kalbu suke ta yaki suke ta yakan juna to shi ne aka gina ilimin sufancin gaba daya akan yaki da wannan nafsu din wanda kamar yadda zai zo a nan gaba wanda Qur'ani ya tabbatar da cewa idan mutum ba nafsinsa ya samu ya yaka ya tsarkaka ba to ba shi ba rabauta duniya da lafiya kalima ta su kuma wanda aka ɗauko aka ɗauko sufanci daga ciki kusan ana saƙan kaya da abu kala kala misali akwai riga ai na auduga ai da auduga aka saka rigar akwai kuma riga wanda aka yi shi da gashin tumaki yanzu fatuna da ake siyarwa za a kai kamfanunuka su cire gashin da yake ciki a sarrafa a mayar da shi lafi to akwai riga na gashin tumaki shi ne a fuftin akwai riga na gashin gashin fatu na na rakumi akwai riga na gashin fatu na wannan na nasa to aka ce riga sau hudun ana yin shi da abubuwa daban-daban to shi rigan da aka saka shi da gashin tumaki to yana da ba shi da nauyi ba yi da nauyi kuma ya fi araha saboda kasancewar tumakin sun fi yawa a cikin al'umma ana samun fatunan tumaki a bayanan fulkolin shi to domin haka kaga abu biyu ne rigan da aka saka shi da gashin tumaki yake dauke da shi na farko arha sannan na biyu shi ne ba shi da nauyi to shi ne su sufaye suka shahara da saka yajin da ko ɗinka yajin da aka saƙa shi da gashin tumaki ka kasancewar shi ba yi da nauyi za su samu farakar addu'a ba tare da saƙo a kansu ba sanyi ba zafi sannan kasancewar su a rahane to suna nuna tawafi cewa ba su mai da duniya komai ba to kamar wannan ne to shine da suka shahara da saka wannan riga din wanda aka saka shi da su shi ne ake nasabta su zuwa wannan sufi shi ne ake cewa sufiya mutum guda ɗaya ne za a ce a sufi a cikin maganganun da duk malamin suka yi akan wannan kalima ɗin wannan wannan bayani ya ci inganci sannan kuma wannan kalma an fara amfani da ita tun zamanin alhassan basari wanda almajiri ne sai na ali kamar da bai zuwa nan gaba aka fara amfani da wannan kalma ba sabon abu bane sannan kuma kalma ta asuffa asuffa zai zo bayanin sa a nan gaba wani gu ne ke bantacce wanda aka ware baki suke sauka da kuma gauraye marasa aure a cikin sabon manzo a nan ake suke tarewa wani zai zo ya dau mutum biyu ya je su ci abinci a gidansa sai ya dawo da su ko su koma wani ya dau mutum uku haka ba su da mata ba su da abin da suka shagalta da shi shi ne kawai ibada karatun qur'ani an ce za yi jihadi za su fita su tafi to gunda ake suke tarewa a wajen shi ake cewa sufa ɗin to shi wasu suna ganin cewa sufaye an nasabta su zuwa wayannan mutane wanda ake kai musu ahlus sufa ne to shi yasa suke ce musu asufiya asufiya waɗanda suka ce asufiya kuma suka ce fa guda biyu ɗin shi ne ɗaya daga cikin faɗin sai aka mayar da shi wau saboda fa da wau ɗin makarajinsu ɗaya ne a buɗe suke fita a ƙa'idan larabci harufan da buɗe suke fita a harshe to za ka iya maye kowanne da dan uwansa misali ka ce asufi asufa asufa kaga fa guda biyu ne ko to shi fa na farkon sai ka mai da shi gau ka ce asu asufiya maimakon asufiya asufiya ne ba zuwa da asufa ba to sai ka mayar da fa na farko din ya zama wau sai ka ce asufiya in aka ce ma dan me ka canja kalmar ta mayar da fa na farko din ta zamanto wau za ka ce dalili saboda fa da wau duk abu ɗaya suke fita alai'e ake fitar da su harkun da ake fitar da su abu ɗaya za ka iya maye kowanne da da ɗan uwansa to shi yasa wasu kin wannan aiki kawai kai tsaye suke kiran sufaye a sufiya kawai kai tsaye wasu kuma domin sun shahara da asufiya din shi ne suke mayar da fa na farko din wau su ce asufiya kenan idan ka ga an ce maka asufiya imma nisba ce zuwa ga asuf kamar da muka yi bayani da su wannan ba komai kawai kai tsaye nisba imma nisba ce zuwa ga asufa a wannan nisba an yi ididali shi ne an canja fa na farko din da wau sannan wasu kuma suka ce sufaye dai an nasab an ɗauko kalmar asuf din daga asafuwa ne daga asafuwa in ka duba asafuwa akwai saddi akwai fa da wau waɗannan haruffa guda uku kuma in ka ce asufiya akwai su a cikin asufi akwai saddi akwai wau akwai fa kamar yadda a cikin asfafwa akwai santi akwai wau akwai fa to saboda haka suka ce an nasabta sufaye zuwa ga fafwa kasancewar su su ne tatattu su ne zabaku a cikin halitta da Allah subhanahu ta'ala ya halitta ko a cikin wannan al'umma din to waɗannan su ne bayanan da za mu yi a takaice kan darasi na farko الدرس الثاني درس نبيو دليل التصوف من الكتاب والسنة دليل صوفانشي دقى لتافي دا سنة أبدا لكن إبدا لتافي شيء القرآن أبدا لكن إبدا سنة يتشي حديثي سؤال تنبيع ما دليل علم التصوف في القرآن الكريم منين دليل علم صوفانشي أشياء القرآن الكريم جواب أمسى دليل علم التصوف في القرآن الكريم دليل علم صوفانشي أشين القرآن من جرما هو آية تزكية النفس آية تركك لي وهي إتتي قوله تعالى فقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها حقيقة wanda ya tsarkaka ta ya rabauta wa kada khaba man dassaha hakika wanda ya turmutse ta ya taɗe wannan zamiri yana komawa zuwa ga nafsu ne wa qawluhu ta'ala da faɗan Allah madaukaki kad aflaha man tazakka hakika wanda ya tsarkaka ya rabauta وذكر اسم ربه فصلى كما يا أنبتي سونا أبنجدنسا يسلى سؤال تنبيا ما دليل علم التصوف في الحديث منين دليل علم الصوفانشي أشكين حديث جواب أنسى دليل علم التصوف في الحديث دليل علم الصوفانشي أشكين حديثي قوله عليه الصلاة والسلام فدنشي mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi al-ihsanu ihsani an ta'budallaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu ka ce kai kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan baka kasance kana ganin sa ba fa innahu yaraka to shi yana ganin ka rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan darasi dalilin sufanci a cikin Qur'ani da hadisi sufanci ilimin sufanci gaba ɗaya kamar yadda da muka kaddamar kuma zai zo a nan gaba an gina shi a kan cire dattin zuciya cututtukan zuciya cututtukan rai a cire zuciya ta kasance garau na haske ba datti a ciki to domin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da rana wa shamsi wa duha wal qamari za ta la har zuwa inda yake cewa wa nafsin wa ma sawaha ya rantse da rai saboda hatsarin da ran ran yake yake dauke da ya rantse da rai wa ma sawaha da abin da ya daidaita rai din shine Allah subhanahu ta'ala kuma ya rantse ne da kai da kuma abin da ya halitta wa nafsin wa ma sawaha yace fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yayi wa ran din ilhama na fajircinta da kuma takawanta shi ta za ka ga akwai nafsu an nafsul fajira wanda kawai duk inda sabo yake da abubuwa na jin daɗi da jilmaya a duniya yana nan akwai kuma nafsu wanda mai tsoron Allah duk yin aikin alkhairi da ibada yana nan to shi ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha shi ne ce kad aflaha man zakkaha wannan yine jawabul qasim kama Allah ya rantse ni shi ina rantsewa da waɗannan abubuwa hakika wanda ya tsarkaka nafsinsa wanda ya tsarkaka nafsinsa ransa hakika ya rabauta menene ma'anar wannan shine duk mutum da bai tsarkaka ransa ba ba shi ba rabauta to wannan ma'anar shi ne ya bayyana yace wa kada khaba man dasa wanda ya tumutse ta ya tumutse ransa ma'ana yana kaita duk inda take so yana aikata duk abin da take so shi ne ya turmutse ta kenan to shi kuma hakika ya taɓe taɓewa shi ne ya yi adawa kenan kaga wannan yana nuna maka cewa ilimin sufanci din kamar yadda zai zo a nan gaba wajibi ne dole saboda duk wani abin da aka ce idan ba ka da shi ba za ka rabauta ba ko idan ba ka da shi ka tafi ka yi asara su neman wannan abin ya zamanto ya zamanto wajibi kenan haka ɗaya ɗaya ayar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce kad aflaha man tazakka wanda ya tsarkaka ransa ya cire datti kowane irin datti a cikin zuciyarsa a ransa wa zakara ma kuma ya zo ya ambaci sunan ubangijinsa fasalla kuma ya zo ya yi sallah ya yi sallah abu uku ne tsarkaka rai da yawan ambaton sunan ubangiji da kuma ibada ibada abin da ake nufi a nan farko duk ibadar da za ka yi idan ranka ranka bai tsarkaka ba to wannan ibadar za ka bara ta ma tasiri ba saboda kana ibada ne da najasa a jikinka kamar da imam gazali yake cewa duk mutumin da ya tsaya a gaban Allah ya ce Allahu akbar suturansa haramun ne ya ce zuciyarsa da riya zuciyarsa da girman kai ya ce cinsa haram ne shansa halal ne saboda haka ya ce yana wa Allah rajin kunya ne da rashin dadadi saboda haka shi ya ɗaukar tsarki ya yi fitsari ya wanki ya yi tsahaya ya wanki ya wanki shi kenan ya je ya yi alwada ko ya yi wankan janaba ya ɗauka wannan ya tsarkaka shi ya isa kawai ya tsaya a gaban Allah ya ce to wannan ya tsarkaka zahiri ne na baɗinin shi kuma tun ne jasa ne shi dai Allah zai saurare shi ya karɓi ibadarsa to shi yasa farko yace kad afda mun tazaka gaban a zo maganin wani zikiri wani sallah wani azumi farko ne daga cewa zuciyarka ya tsarkaka baɗinin ka ya zama tun tsarkakacce tukunna ka zo ka yi batun tsarkaka zahirin ka kuma to shi ne ya jera wannan abubuwa din guda uku gaskiya sai zikiri sai sallah a nan sallah din saboda ita ce ta fi kowace ba da girman shi yasa aka ambaci sallah ma'ana cikin dukkan ibadu ba za su maka tasiri ba sai ka tsarkaka zuciyarka ka cire jiddacin zuciya sannan kuma harshenka ya zamo Allah Allah Allah Allah Allah koyaushe shine la abuna la yazalu lisanuka raqaba min zikrillah tukunnin azubatin sallah azumi da sauran ibadu ko sadaka waɗannan ayoyi guda biyu su ne ginshikai waɗanda daga su ne aka shiro mana da ilimin sufanci gaba daya sai wannan hadisi wanda ma'aiki ya rika rasu salami ta cewa al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu kamar da zai zo bayanin sa ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa to anan ne ka zama so su ba zai yiwu kana tsaye a gaban wani wanda kake gani shi da daraja da kima ka yi wani abu na kunya ko ka yi wani abu ba daidai ba to ya kana jin kana tsaye a gaban Allah ko kana jin ga Allah gaban ka kana kallonsa ko kana jin ga Allah yana ya sa ma ido yana ganin ka ta yaya za ka iya yin sako ko wani abin kunya ko abin da ba daidai ba kama ana jarrabawa ne an zo an sa indigileto yana tsaye a kan za ka iya yin satan kwasus ne me yasa saboda ko wanda ya jira ma ido yana ganin ka to ta yaya kana jin Allah ya jira ma ido yana kallon ka ka saba mishi ko ka yi ba da ba nutsuwa abin nan ba nutsuwa in hau kana ta tunanin ka kana abin da ka ga dama kuma wai ba da kai kana sallah kana ta tunanin ka kana da abin da ka ga dama shi ne shirka kuma sallah kake to waɗannan shi ne dalilai na sufanci a a kan Qur'ani da Sunna sallallahu alaihi wasallam